أعوذ بالله السميع العليم والعاقبة المتقين والصلاة والسلام على رسول الله الفاتح الخاتم ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدرهم بدار العظيم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله وعلى رأسهم سيدنا أبا بكر الصديق وعمر الفاروق وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وسعد وسعيد وطلحة والزبير وأبو بكر بن الجراح وعبد الرحمن بن عوف وكافة أسعد رسول الله المهاجرين والأنصار والتابعين والتابعين بإحسان إلى يوم الدين ورضي الله تعالى عن غرب المقتوني وحاتم المحمدي شيخنا أحمد بن محمد التجاني الأتني السالم الفاسي ورضي الله تعالى عن غوث الأقواس قرب الأقداج فريد الدهري الذي تلاقي حاتم الأتمين أبو إسحاق على جبرائيل ياسر ورضي الله تعالى عن شيخ ومرتي وقائدي الى الله شيخ ابراهيم مسدد اسال الله ان يجعلنا من اهل الصلاه ائمه الشهيدين لنا بهذا المعطر والتادب بنظرة تأتي لنا بالزفر اللهم لا لطيف أسألك اللطف فيما جرى به المقادر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم إنا نستودعك جميع ما سمعناه ونظرناه في هذا الكتاب حتى ترده إلينا في وقت احتياج إليه آه الحمد لله والحمد لله وما بكم من nimatin فمن الله abinda muke ciki ya muna zama na ɗari da saba'in da uku yau da mu koma zama na ɗari da saba'in da hudu insha Allah mu yi summarizing ɗin abinda za a gane shi abinda aka to aka koro mun karanta sharaɗin karanta ɗariƙan tijaniya shuruɗin sihati mun karanta kuma sharaɗin ɗariƙan tijaniya ma'ana shuruɗin kamali in aka ce shuruɗin siha idan kai haka ya yiwu in aka ce shuruɗin kamala idan kai haka ya ci wancan ma'aninsu kenan shuruɗin siha za ka karanta da waɗansu kurakurai yayu amma shuruɗin kamal shi kuma duk haƙƙin da ake buƙata ka bayar ka bayar za ka iya karanta wuridi hankalin kana wani wuri kamar yadda ake sallah dai kana sallah hankalin kana wani wuri kaga shautu ya ce to idan kana son ka sami Allah ya jona maka wannan ka karanta salatul fati daya ana idan da sallama karka waiwaya karka canza zama ka karanta salatul fati kafa daya wannan salatul fati dayan za a jona maka dama guraden da ka ko sunna ko ko mustahabi ko kuma rashin itidali ko kuma rashin abubuwa matukan ne ba farilla ka kawar ba in dai rashin natsuwa ne sauran su da juna maka da salatul fatin guda daya wannan ana yi wa mutane don mutane su kiyaye ne idan mutum ya samu cikakken abin da ake bukata a wajen Allah Allah ne ko mai yi ko mai bayarwa kuma ya yarda da wa'inda ya turo su yi magana a madadin manzo Allah to shi ma dariƙa haka ne gaba ɗayan dariƙa wato ana yi ne saboda mutane ba sa iya ba wa Allah haƙƙinsa eh wannan ɗariƙa kusan ba kusa ba ma haka ne ko kana jin Allah to aksari kamar yadda nake faɗa ba duk wani ƙa'ida ba ne ka sani saboda za ka iya ba da haƙƙin farilla nan sunna ka kasa bayarwa ko mustahabi a abin da ake neman ka yi shi ba ka yi shi ba duk wa'annan suna nan a cikin aiki na alheri ga baki daya to ya za ka yi sai ka ce to wani abu za ka yi don ka gyara domin ana yin abu ne saboda jabaru jabaru kasari wato a jona abubuwan da ya karye baya sai ya ce to shi kenan ga yadda za ka iya yi ka ɗauki istighfari ma'ana ka karɓi ɗariƙa ka karanta ka yi godiya wa Allah da Allah ya sanya ka akan da ka gane illa cikin aikinka godiya wa Allah ka gane illa cikin aikinka dama ɗariƙa ana karanta ta ne ga mutumin da mutsi'un au'asi mai bin Allah ko mai sabon Allah balle kenan mai sabon Allah to mutsi'un din shi kansa ya ba wa haƙƙin biyayyan biyayyar da ake bukata ya bayar to shi kenan sai ɗauki wannan ɗariƙun shukur kenan sai a yi wannan karanta wurin na godiya ma'ana a yi ta binta da wannan kana tafiya kana yin ibadan kana bi da kuma istighfari salati wa manzo Allah la ilaha illallah istighfari salati wa manzo Allah la ilaha illallah kana yin wancan kana tafiya da wannan kana yin wancan kana tafiya da wannan kaman wannan wanki wancan kurakuran da kai ba daidai ba a gyara maka shine sirrin karanta dariƙa idan ka samu yardan ubangiji ne ya yarda da abin da ka yi wanda ya ga kuma cewa shi ya isan masa ya tsaya a kan farillansa ba komai shi in ya ji shi zai kare kansa ya dama to wanda shi kuma ya daina da rauni irin mu to mu kuma sai mu ce to za mu haɗa da ɗariƙa bayan mun yi farillan tun da Allah yana son wannan ɗin to za mu yi wannan ɗin don a gyara mana wancan to wannan shi ne to mun ga shurudul kamal da mu shiga rukunai arkanuha to ashe a cikin abin da jiya muka yi magana za ka ga abu guda biyar a cikin lokaci daya lokacin da za ka karanta wuridi ka tsaya kai ka annaka amama kudwacin wa mal kudwa shine laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun bi ma'ana qudwatun ne ai uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmil akhir kana yin ibada gabansa yanzu duk mutumin da aka zaka ce a yanzu wani yanzu ne na fi raka a biyu muna son za mu yi interview duk wanda ya ci za mu ba shi dubu ashirin za ka ga masu zuwa nafilan nan ya za a gani mutum ko da shi kaɗai ne ya ware yana nafilan ba daidai ba in ya zo nan gurin zai gyara saboda sanin ana kallon shi to dalilin da yasa a zuciya ake son in za ka yi aiki kenan ka kadarta gashi nan ka annahu yara ka au ka annaka tarahu wannan shine sirrin ka annaka tarahu au ka annahu yara ka wannan shine sirrin to ashe kenan idan an yi haka ana son mutum ya sami lawazimu ne in ya saba da yana yi kamar yana kallon ana kallonsa to ai ina ganin insha Allah an taimake shi ne wajen gyaruwan kansa domin zai yi ibada a samu tsumanina a samu itidali a samu taujiyi a samu kasdu a samu maramu abin da ake nufi to wannan shine hikiman ibada to in aka zuba maka wani aka ce za a gaya masa wannan ya ce to menene kuma kasdu menene kuma maramu shi ne kawai tun da ce a yi kawai mana kawai yawa an karɓa an karɓa ba karɓa ba shi oho shi dai kawai yayi ya ce shi dai yayi sallah kawai yana yi ne ma watakila ta takurin ransa a ɓace saboda yana da wani bukata zai je gidan kwallo zai je wajen bulruwa zai je neman kuɗi yana da kasuwanci wasu mun sun kusan isowa baya son ya tashi je sallah su zo baya nan to bari ya sallah nan ya tari ya jira duk wayannan babu wanda babu a cikin wayannan abubuwa to mutum da wannan kawai zai zama madi ko kuma zai koma ya san ma'ana madi ka samu kuɗi kawai ka gina kanka ko ka gina jikinka ko ka sa sutura ko ka yi gida ko ka yi mata ya zama mutum kaman kal an'ami kaman dabba to bai kamata ba ya zama wanda ya yi ka bayi da hannu a kanka sai dai kai abin da kake so ka yi amma abin da wanda ya yi kamar godiya ba balle ka yi abin da ya sa ka ko kuma za ka yi abin da ya sa kan kana yin sa yadda ka ga dama amma kai wanda ka sa yaron ka ya lura da aikin ka inda ya aikin yadda kake so ba kai ta bala'i bai maka daidai ba ya saba maka yayi kaza to wannan kaga ashe akwai gyara duk aikin da Allah ya sa a yi to kai ma kana son a yi maka wani abu irin sa daga cikin yaranka to wannan shi ne to kaga muna da rukunai guda nawa guda uku wanda jiya mun fara daga kan istighfari sannan Allah ne ya faɗi a nemi gafaran ubangijin ko sannan kuma ya ce a yi salati manzo Allah Allah ne ya ce inna Allah wa mala'ikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhal ladina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima can farko cewa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu inda Allah ko huwa khairan wa azama ajra wastaghfirullah ku nemi gafaran Allah ka gani wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu inda Allah duk abin da kuka yi kuka gabatar na aikin alhairi da ku same shi a wajen Allah kaga duk Allah ya ce wa ma tuqaddimu ma'ana shi dan adam ya san alhairai da yawa ya sani ya san akwai abubuwa na alhairai da yawa da yawa za ka iya zama kana jiran kawai kaga wanda zai wuce ne ka ce sannu assalamu alaikum aikin alheri ne idan kai dinga yin haka ai kai ka san me kake ko za ka iya bin kan hanya kana neman ka ga wani abin da zai cuci mutane watakila ka ji a karatu don ka ɗauke don an samu wanda ya gusar da abin da zai cutar da mutum a kan hanya ya shiga aljanna Allah zai maka kaga aikin alhairi ne za ka ga dutse ka kawar da shi a kan hanya kaga aikin alhairi ne za ka ga itace ka kawar da shi a kan hanya kaga aikin alhairi ne za ka shiga kasuwa don ku gaisa da mutane gaisuwa wannan salamu alaikum salamu alaikum shi ma aikin alhairi ne duk waɗannan abubuwan kaga suna da yawa shewa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu inda Allah yana nan a buɗe ne da yawa kwanaki da ga waɗansu suna tafiya ne a cikin mota in sun yi tafiya sun yi tafiya in sun ga mutum yana kallon gwanjo sai sai ce baba kawo gwanjon nan wannan gwanjon nawa kake sayarwa akwai jamilu ya haya ya halaji haya abin nan kwandai yana yin irin wannan eh nawa wannan gwanjon baba yau kayi cinikin nawa ce ai ban yi ciniki ba ko kuma ga nan dai muna yau yanzu baba wannan kayan ya kai nawa ga baki daya ya kai dubu biyu yanzu baba da za ka samu nawa zai ishe ka kai jari ka ga za ka more ya ce dubu biyar ko dubu goma sai ɗauka ce to gashi nan an baka ne kawai saboda Allah sai ja mota ya wuce haka yake yawo a gari yake haka yake yawo a gari yake eh akwai mata wanda suke yin haka sai su yi tafiya in sun ga mutum yana talle ko irin dattijan nan ko yara ga su nan dai ce in kana ganin aka mara kaza ka ga wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu inda Allah ga shi ai mutum waye ya ce masa sai yayi haka ai haka alheri ne da ya tashi ya gabatar da wannan kuma ai alheri ya samu to me Allah ya amsa masa tajiduhu inda Allah duk abin da kai za ka same shi a wajen Allah sai wanda ya ce ai annabi bai yi haka ba saboda haka wannan ai bid'a ne kafirci ne bai dace ba ai akwai waɗansu wanda suke masallaci ma baka je wajen su ba waye gaya maka wannan abin da yake faruwa kenan ai waye gaya maka in aka yi haka bai yi ba kowa in aka bar mutum waye zai iya yin abin da yake abin da yake cikin duniyar nan ya iya yi wa waye shi gani wasafirullahi na lagafin rahima kenan sannan Allah ce faskuro ni askurkum ko ambace ni ambace ku to kaga ashe ɗariƙa in ka duba za ka ga duk ƙur'ani ya tabbatar da yadda za a yi a karanta ɗariƙo to alhamdulillah rukunansa ai hadal mafas da yan arkan hadal wurdi sharif wannan bincike da zamu yi ko muna magana ne akan binciken rukunin ɗariƙa da ake karanta shi wal muradu bil arkan al azkari abinda muke nufi da rukunan zikirai allati qama minha wanda aka tsayar da wuridin akanta wa hiya al istighfaru shine astaghfirullah shi astaghfirullah in ka ce astaghfirullah in ka narka shi a shi sabance zaka gan shi dubu ɗaya da ɗari tara da arba'in da bakwai ne astaghfirullah alifun ɗaya sinin sittin ta'un ɗari hudu ga ga gainun ɗari tara fa'un tamanin ra'un ɗari biyu allahu sittin da shida in ka buga shi gaba kira da ya baka ɗari dubu ɗaya da ɗari tara 1947 dubu ɗaya da ɗari tara da arba'in da bakwai zai baka 1947 idan kuma ka faɗi astagfirullaha to za ka ga zai baka sunaye guda shida ne ka kira Allah da shi Allahu Allahu fattahu razzaku ganiyu kafi sunayen shida zai baka duk lokacin da kace astaghfirullah daidai da kake ka kira sunayen Allah wayannan guda shida ne a lokaci daya to kaga ashe mutum za ka kira wannan sunayen ka koma ga Allah banza ba zai yiwu ba shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ina jin mamakin mutumin da yake da istighfari amma ke kai karan talauci ina jin mamakin ina jin mamakin mutumin da yake da amma yake yake kai karan talauci wannan ya zo wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ko kuma ya zo wajen sayyidina Ali bin Abi Talib da sayyidina Ali ne yake faɗan haka sayyidina Ali yana cewa na wani ya zo wajen sa ya nemi aihuwa ya ce kai istighfari wani ya zo wajensa talauci ya buge shi ya ce kai istighfari wani ya zo wajensa gona ba ruwa ce kai istighfari sai ya tambaye shi ya ali yaya wayannan duka kowa ya zo daban-daban bukatunsa amma kace su istighfari ya ce ya ubangiji ne faɗa fa qultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara mai ka gani yursilis sama alaikum midrara kaga mai neman ruwa wayan jidakun bi amwalin kaga masu neman kuɗi wayan jidakun bi amwalin wa banina kaga masu neman yaya waje lakum jannatin waje lakum anhara ma lakum la tarjuna lillahi wa qara aiki ɗaya zai warware dukkan abu shi yasa shauja ne ke cewa da za a zo min da tambaya alfu alfin la'ajabtum bi wahidatin da za a zo min da tambaya dubu so dubu zan ba da amsan wannan dubu so dubu miliyan ɗaya kenan ko da amsa ɗaya ya warkar da wani to kowa zai iya haka ba haka ba ne saboda haka babu lahi maftuhun ne liman fata hallahu alaihi ba wanda Allah ya buɗa musu haka suke tafiya a kai kaga istighfaru muzilul lil adrani shi yana gusar da dukkan datti ne istighfari wasalatu ala ala sayyidil ma'adin wa adnani shi kuma salati wa shugaban ma'ad wa adnan shine sayyidina rasulullahi shi kuma abinda yake yi yana jawo ka ne kusa da annabi muhammadu wa tauhidu wa tahlilu shi kuma tauhidu wa tahlilu li maulana al-azim da malik wa sultan shine kana yin la ilaha illallah ne a bangaren majibancin ubangiji mafi girma mai mulki da shugabanci to wannan su ake kira wazifa wayannan abu guda uku astaghfirullah salati wa manzo Allah la ilaha illallah wayannan abu uku su ake kira wazifa babu wani abu bayan wannan wannan su ake kira wazifa to dan an yi wannan wani ya zo ya ce yin ka wannan kuskure ne annabi bai yi ba annabi bai yi istighfari ba annabi bai yi ba annabi bai yi salati ba annabi bai yi ba annabi bai yi la ilaha illallah ba a'a sai kun je wajen waɗansu ku karba qur'ani Allah ya ce fal mulki ya ci zikiran ne sannan duk wani ka'ida an dai ana son abin yayi tasiri to karban izini yake eh ko menene duk abin da ba a karɓa izini ba to abin ba shi da ƙarfi amma ka karɓa izini to yana da ƙarfi akwai makarantar da ka shiga ba izini akwai gidan da ka shiga ba izini sunan ka farawo akwai duk abubuwan da za ka yi ba izini to bai baka samu abin da ake bukata ba to wannan shine asalin yadda mutane ba su fahimta ba ko kuma a'a sun fahimta bai daidai da ra'ayinsu ba bai daidai da ra'ayinsu ba saboda haka an ji ka aiki yawa baya yiwuwa ka shiga ma'aikata na soja a ce ka shiga ne kawai da karfin tsiya ka ɗauke ka akwai process za a kuma sai waɗansu sa maka hannu ba Allah ne yake sa hannun ba ko da kuwa a Saudiya ne ko da a ina ne wayanda kuma ko da ba musulmai bane aka ce sun dan sa hannu sai sun sa hannu tukun na ka zamo abin da ake bukata in ba haka ba kai dai dan tawaye ne ko kai dan dan dan shiga shiga sharo ba shanu ne to komi yana da bukatun a san wannan to idan mutum aka ce ya zo yana karanta ɗariƙa a ƙa'idan da aka sa cewa ka nema ɗariƙa ka karɓi ɗariƙa ganin daman ka ne ba wanda aka ce masa dole sai ya karanta ɗariƙa zaƙi ne na Allah da kai kuma sai ka yarda ba dole bane sai na yi ADU zan iya zuwa a ta tare a yi digiri dina zan iya zuwa Jos in yi digiri dina zan iya zuwa Kwatano in yi digiri dina zan iya zuwa Ghana in yi digiri dina zan iya zuwa America in yi digiri dina ba dole bane sai na garin ku ba sai irin wanda ka fahimta ba to a shikenan makarantar tunda ma'aikata ce kuma in na yi ba dole ba ne sai na yi aiki a Najeriya ba dole ba ne sai na yi aiki a Dangote ba dole ba ne sai na je Bowa ba dole ba ne sai na je Dantata ba dole ba ne ko ko dole ne ba dole saboda ka ikhtiyari saboda ka ashe mutum yana da zaɓi ya yi abin da yake so a lokacin da yake so wannan shi ne to idan mutum ya zaɓa ya ce zai ɗariƙan tijaniya wa ya ce kar yi babu babu sharaɗin kuma ma'aikacin dangote da da da buwa da ɗan tata da nefa da gidan mai duk ba iri ɗaya ba ne kowa tsarinsa daban dokokinsa kuma daban sai ce na ɗauki dokokin da ba na Allah ba na ɗauki dokokin da ba na Allah ba za iya korana saboda haka ba haka abubuwan yake ba kowanne allah ne yake ba shi dama ya sa doka saboda kare dukiyarsa saboda shi shari'a ya zo akan kiyaye abu guda biyar ne biyar ne mutuncinka lafiyanka hankalinka dukiyarka iyalanka abinda addini yake gadin kenan duk wani abu da ka ji an shirya addini akan su to akan wayannan abubuwa ne guda biyar aka shirya su to a kenan kowa ko da yadda yake nan misali da farko ba mu san ba mu san fashi da makami mai yawa ba daga daga ta wajen annan bara ka fara su kuma ba san boko daga haram ba daga maiduguri aka fara ko ba ka bane ya satan shanu sai a ce wajen katsina a nan aka fara saboda haka dole masu arzikin gudun su suka san irin dokan da su sa irin wanda ya cancance su sai a ce ai Allah bai ce ba annabi bai ce ba sai a ce ba yi satan shanu zamanin annabi ba saboda haka sun yi kuskure da suka sa ka'idan to ba zai ba to wayannan duk irin abin da yake damun mutane kenan sai su shiga cikin waɗansu abubuwan da ma manfa'ati la yanfa'ahum ba zai amfanar da su ba Allah ya kiyaye arkanul istighfarul lahi ne atun wa salli misluha ala hayri fi'atin eh arkanuha arkanu rukunin wazifa astaghfirul lahi ne atin mutum zai ci astaghfirul lahi sau ɗari wa salli sannan mutum yayi salati mislaha shi ma ɗari alahari fi'atin da fiyayyen fi'a jama'a shi ne fi'atin jama'a kenan manzo Allah wa kaunan yin salatin da farida mufaddilan bi rutubin bi rutubin adida wa kaunan yin salatin salatin kuma ta kasance bil farida salatin farida ce za a yi ita ce salatin fatih in ka yanci salatul farida to salatul fati ake nufi mufaddilun bi rutubin domin ta fifici sauran salatai bi rutubin adida da darajoji masu yawa wa gairu ha ya kafi mu walla ajabu min marra alfadal wa anhu yardabu wa gairu waninta ya kafihim ya ishe su in ka yi ba da salatul fatihin ba yayi kamar lazimin safe ko lazimin la'asar in kana da wani abu ba za ka iya satin fati ba kai Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallim yayi yayi to amma wal wal ajabu min marra al fadl wa an yargabu abun mamaki ka ga wannan fadalan ka kauda kai gabanin sa abin da ya kamata in kana da hankali ka ga wannan fadalan kai kokari kadi wa hallilan ni'atun wal tahtun bin بنسبة الإرسال للمؤذن وحللا مئة sannan sai kai la ilaha illallah so ɗari walitatam ka cika bi nisbatil irsali lil mu'azzani ga nasba na irsalin ajaru ila al mu'azzani sai na rasulullahi adamir fi arkani lil wuridil lazimi damiri na rukunansa ga wuridil lazimi da kulli man da kada tsarika ga wanda ya shiga tsarika ya yi sula ya simu da fiha ta inda bai inganta shiga ciki ba wa nisbatu da nisbasa ila ahadiha zuwa ga ahadinsa da dunihi ba tare da shi ba wa fiyatu jama'atun wa arabihi huna jama'atul anbiya'i ana nufin fi'a inna khayri fi'atin wal mafi alkhairin jama'a shine annabi muhammadu eh shine jama'an da ake nufi anan kuma ba jama'a yuyu ba a al'anbiya wal mursalina annabawa da mursalai salawatullahi wa salamu alaihim ajma'ina izum domin su ne fi'atun jama'an da ake nufi wa hizbu su ne kuma hizbu jama'an da suka taru wal farida ci ya salatul fatih farida salatul farida ita ce salatul fatih lima ulika samaha sayyidina radiyallahu anhu ya kutatul farida domin shautu jani shi ambace ta da ya kutu murjani alfarida makaɗaiciya wadda miru fi kauliya saboda abin da yake cikin ta abin da yake cikin ta ne shi yasa ya kira ta da ya kutu wato lu'ulu alfarida makaɗaiciya wato a cikin salatayya ita ya kutu ce amma kuma farida ita kadai take ko damirin fi kauli wa gaira halin faridati ai damirin fi kauli cikin faɗinsa wa gairi ha da wani talil faridati ai wa gairi ha da watan tamin shigin salawati daga shigogin salati wa manzan Allah wai ga muna ana kwaɗayantarwa muna mara giba an shay'in bi ma'ana tarakahu wanda ya yi kwaɗayi cikin wani abu ya bar shi ragiba ya ce bai yi kwaɗayi ba yurgabu an shayi kenan an ɗin korewa ne wanda ya tafi ya yi gudun duniya ciki wa tahalilu hailala shi ne kauru la ilaha illallah wal ma'azam al-murad bi sallallahu alaihi wasallam mai girma shi ne annabi muhammadu fal kalamu ala taqdiri wannan magana an yi shi ne akan kaddarawa mausufun an siffanta shi ne lirasulul mu'azzani ga an lirasulul mu'azzani ga annabi mai girma ala sha'ir al-anbiya wal mursalin akan sauran annabawa da mursalai sallallahu alaihi wa alaihi ira da amincin Allah su tabbata a gare shi da su asma'i da baki daya wa arada rahimahullahu ta'ala bima shara ilaihi mai tsarin ya yi nufi Allah masa rahama abin da ya nuni akan su fiya da abiyati cikin wannan baitoci bayanin hakikatu hadal wurid sharif shine bayanin hakikan wannan waridi madaukaki fa bayyana rahimahullahu ta'ala sai ya bayyana annahu mabni min salasati arkani an gina wannan tsarika ne wannan waridi ne akan rukunai guda uku awwaluha na farko al-istighfar ni'ati shine istighfari so dari duk lokacin da kace astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah to yana daidai da ka kira Allahu fattahu razzaku ganiyu kafi akwai suna daya duk lokacin da kace astaghfirullah wannan sunaye guda shida kake kira duk lokacin da kace astaghfirullah wannan sunaye shida kake kira a lokaci daya wasigatu siga ne na lazimi fi hiya hali ita ce wannan astaghfirullah faqat wa ma'anahu abin da ake nufi a ya Allah wato ita istighfari kamar yadda kullum mutum yake nau'i yake yake shigar da kansa wajen ubangiji ba ba na tuba ba ina yawan wannan ko kaman ubangiji kaman asturni ne ya Allah Allah ka suturta ni Allah ka suturta ni Allah ka suturta ni ma'ana na san ni mai laifi ne Allah ka suturta ni ma'anan astaghfirullah kenan قاله فضيل بن إيال فضيل بن إيال يا فتاك أن قلب أبيهم وسن فدي daga cikin shashin irin su wato manyan masana Allah wal muradu abinda ake nufi talabul maghfirati neman gafara ne min Allah daga Allah ta'ala madaukaki lima alima wa ma lam ya'lam saboda abinda mutum ya sani na zunubi da ma wanda bai sani ba kabiriha wa sagiriha karaman zunubin da babban zunubin jillaha wa hafiha mafi girma da kuma oyayyata wala shakka babu makawa ko babu kokonto annal iktisar fi misal hada da makani wato takaita cikin wannan makani ala halin sigati a wannan siga an sauji halin abdi shine mafi nasabtuwa da halin bawa alfarin su ya kasbe wanda yake gudu ga mummunan abin da ya tanada wallawa zimu za ta tarbiya abin zai lizimce shi ne ya lizimce ya lizimtar da tarbiyyar za ta sau siffati da siffarsa albahima ta dabba ta dawo ilallahi ta'ala zuwa ga Allah muta'alliqun bi jalla wa ala taratai ga Allah duk wani bawa zaka samu bawa yana zunubi duk wani bawa yana zunubi irin nashi wanda aka same shi ƙarya ne amma kuma an riga an yarda shi mai gaskiya ne ake ganin shi to amma zai iya ƙoƙarin sa watakila a cikin maganin ya faɗa biyar ko shida gaskiya hudu ba gaskiya ba ne zai iya yiwa ya faɗi magana don yana neman ɗaukaka zai iya yiwa yana neman duniya zai iya yiwa ya faɗi wani amma duk ana ganin shi akan matsayin gaskiya ne an yarda shi akan gaskiya duk yana yiwa amma yana da gaskiya sai dai gaskiya ba shi ne ɗari bisa ɗari ba amma ana samun sittin saba'in hamsin ma fifty fifty amma a zamanin ana ganin ba mai gaskiyarsa a yan level ɗinsa to babu abin da ya lalace shi kamar istighfari kuma shi ma kansa ya yarda da kansa to ba zai taba tafiya akan abin da yake nufi ba ya ba da ma'ana sai ya hada da istighfari to wannan istighfari domin shi zunubi aiki ne na dabba shine albahima dabba to ya kai ka dawo da siffanka ka ta'alliki da ubangijinka ka zamo ka ba wa Allah kanka to sai kai ta bi shi da istighfari ka san kai mai kurakurai ne zahiri da batini koya akwai abubuwa haka wa ma'awalan alai kuma ana masu tawili fi kalatin asaratu cikin waɗansu maganganu da ya tuntuɓinsa wa gufrani haɗe da kuma gafarar zunubansa duna gari ban da shi subhanahu ya karkaka ayyanka na a ko'ina yake wa zalika da iktisari ha wannan saboda takaitansa ne hatta la ya ta sha'aba fikirahu saboda kar ta zamo ta kewaye tunanin sa fi mawdulula ta alfajiha cikin nunin lafazanta ta yasgalu zalika an istijraq laik bi hali har ya shagalantar da shi ya dulumiya cikin abin da ya rataye da halinsa fi ma zikira min ta'alliq billahi cikin abin da ya ambata daga ta'alliki da Allah madaukakin sarki walashtimaliha ko kuma tara ta ala ismin lahi akan sunayen Allah shine allazi huwa jami'un lizzati was sifati wal af'ali Allah inna da kace astaghfiru Allah kai zikirin Allah to ka hada azzati was sifati wal af'ali a waje daya fayan mahi min qalbihi sai a share daga zuciyarsa da istigirage cikin istigirage da fi ta'allake cikin ta'allakinsa kulli masu wallahi ta'ala duk abin da ba Allah ba minar zawati daga zati was sifati sifa wal af'ali a tsa ɗaki wa karkar mun gabatar annal hanzal abda shi rabon bawa min hadal isla azami daga wannan suna mai girma almuta'alliqun bihi wanda ya race da shi fil zahiri wal batini a zahiri da batini alganiyun bihi an kulli ma shahu shine mawadaci ne da shi da dukkan abin da baya nan fatan ka fahimci abin da ake nufi min ishara da ishara mai gunika wanda zai wadatar da kai an tara da fikiri karka dinga kaiwa da dawowa a cikin tunaninka kimantawa ta tare ibara cikin abin da ya tattare a ƙarƙashin ibara wallahu wali tawfiqi ubangiji shine mai jibancin lamarin gamdakatar wata fahimi da fahimta wa subhanahu al-fattahu al-alim ubangiji shine al-fattahu mai budi al-alim kuma masani wannan istighfar kenan asani na biyu min alkanin lati ibtani min ha halal wardi sharif wanda aka yi bina'in wannan wardi sharif shine as-salatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam salatu manzalla ni'atun marratin aidan shi ma dari za ka yi bi ayi sigatu min sigin salawati da kowane irin siga daga cikin sigogin salati ga annai muhammadu lakin na kaunu haɗin ya kututul farida amma an so da ya kututul farida ka karanta satin fati wani satin fati dima a guri ka shi ya fi dima la ya kadu yana hasiru mina rutu da adida saboda ba za ka taƙaita ba saboda darajar za ka samu mara adadi saboda yawansa wata ya fi bayani ma shiru ila ba'adu fadaliha za mu zo da wani abin da zai maka bayani akan fadalan salatul fati albahir mabayyani kariban kusan shan Allah ta'ala wani haza saboda haka ta'ajjaban nazimu mai kasidan yayi mamaki mai manyar gabo anha ila gairiha kana da salatul fati ka koma kana wata salati dole abin mamaki ne shine can yake fara wa gairi aika fihim wal ajabu mimara al fadala kaga wannan fadalan ka batta an hayar gabu wa anhu yargabu ka batta ka koma karanta wani abu to kaman baka fahimci ma inda ake tafiya ba eh kaga targibi ne yake maka anan bai ce maka tilas ba in Allah ya sa kana da rabo sai ka ɗauki zinari ka bar bakin ƙarfe dukka suna da tafiya amma ba iri ɗaya ba ne wasu ya ci bayani ma shirin ila ba da fara da albayi a karibin shala wala mai tajibu domin yin rigaba na ila jari ya ba da ilimi bi dalikar fadar lazim bayan mutum ya san an gaya masa irin fadarin ta rigima wani hala aidan saboda wannan tsarin mutu a haluna wanda suka cancanta mutaharun ahali don talkini da talkinin hadar wuridin sharif ga wannan wuridi la ya arjuna an zikiri gairi hannun salawati liman lakano babu wanda zai zamo gurgu imana ya zamo baya inda ya cancanta to ya kamata komi na shi da salatul fati ne komi na shi la ya arjuna ala dikir gairiya muna salawati liman lakanu ce duk wanda su lakana masa to su ce to ka rike salatul fati bal ya lakanu salatul fati faqat za a lakana masa salatul fati ne muktasirina lahu alaiha a dakatar da ya ce to da salatul fati za ka dinga yi karka ce kana da dama kai kaza da kaza ka tsaye da shi akan salatul fati saboda ya sani hatta ina kasira minan nashi har yawa mafiya yawa daga cikin mutane ya ta kiduna an Najeriya la yajizu in baka yi da sati sati ba wa lazimin ka bai yi ba wani yasa zalika ba haka bane mai farun min mutaqaddimina daga wanda muqaddamai suke fada ittiyatan ala shay wato saboda fatawa ne akan shay radiyallahu anhu wa inna ma huwa min kamalil imani wannan cikan imani ne wata suke da gaskatawa mai fallade da fatarin ta al'asi mai girma annabi min ajili sara gairiha din iya jima la ya haɗu ribalihim halin talke ne wato saboda sanin abin da ke cikinta da alherin da ke cikinta a tabbatar da ainihin abin da ya zo shi yasa za ka ji ana yawan magana akan ta ba a magana akan wani salati ba salatul fati ba wa in kana la hasanu ko da yake sauran ma suna da kyau تبيين الأمر على ما هو عليه بين الأمرين كان أبدا كي على حسب ما في جوهر المعاني وغدا أبدا في جوهر المعاني من الترتيب يبدأ من يزو ومن بركة الشيء رضي الله عنه الظاهرة yana daga cikin albarkar shehu tijjani mabayyana wa atharu asrarin himmati da guraben sirrorinsa na wajen himmansa albahira la tajidu ahadan min al-akhizina lil wuridi ba za ka samu wani mutum ɗaya wanda ya karɓi wuridi ba tasku nafsahu bi an yi awuda an hajjar hafi kulli halin a ce a ko ina ya cire sakitati ya sa wannan a walau fi hali maradin ko da a rashin lafiya ne zaka ji mutum na sati fati ne wata zahamar ashgaru da haka kuma ana samun turmin sisi a kan yawan karanta sati fati duk wanda ka wajen zai ce maka kai sati fati wa kasiran ma sanar karu libarin marda da yawa muna karanta wa mutanen da suka yi rashin lafiya ya mutu a kan tamu sati fati wani musafirin matafiya da su kira ya mutu a kan tamu sati fati ma fi ba su ijazati yana daga cikin waɗansu ijazat al-mawjudatun bi aidina wanda suke hannun mu al'ana bi haddi halifatul mu'azzani da hannun rubutun halifa sayyidi ali hasan aliyun harazmi da wajen sayyidi ali harazmi fala ya kana hu zalika wannan babu wani kana a gabarin wannan wani alam min hali muna sani daga halin sa annahu la yatarfa bi hali baya barin karatu sati fati a kowane hali yake wa zalika wannan la mahalatan min saryani sirri babu makoma daga gangaren ko na son wannan sirri na izinin al'azani lil ma'azuni min min al'azan daga wanda ya izinin lil ma'azuni ga wanda aka masa lahu wa kada kaddamna mun gabatar an ba'dul hasati daga shashin keɓantattu min asabi sai na radiyallahu anhu daga asaban shautu da radiyallahu annahu kana yaqulu fiha yana faɗa hazi salatu fiha sirrul tariq wannan salatul fatin shine sirrul tariqar tijaniya gaba daya wa bi tahqiqi ana tabbatarwa annahu la yadilu anha ila ghayriha mutum baya karkata zuwa watan ta illa fi haqqi man lam yahfazha sai dai mutumin da bai haddace ta ba aure aridin ko wani abu shagala da ya shagalantar da mutum wa nawi da makamancinsa min mayar jiw ila tafifi wanda zai karkata saboda samun sauki wa nassa ma fil ijazati sabiqi zikira amma nassin abin da ya zo a cikin ijaza wanda ya wuce shi ne ka karanta salatul fatihi wa salatul fatihi shi salatul fatihi liman ya hafaza ga wanda ya haddace ta wa man lam ya hafaza wanda bai haddace ba fali ya kul ya ce Allahumma salli ala Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali wa man kan lahu shughlun wanda yake da wani shughli wa arada ta'fifa yana son ya samu sauki fil warid wajen wadi fali ya ala makana salatul fatih lima urida Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali ya zamo yayi wannan وإلا إن قبا فصلاة الفاتح لما أوليك صلاة الفاتح لا ما أدل أنها باك دون أمر لا تدري تتدش باللفظ وانا اللفظ سيدي علي الحرازمي كده من هذا السيد المذكور دقى ربوتنسا مباشرة حكى يربوتو دهاننسا وفي الجواهر المعاني أتكين جواهر المعاني أن ذلك بالاجتهاد الملكن وأن يتي اجتهاد إنما يتركين يعني أنه يلقن كل واحد ينا يتركين وكور متم ما يناسب الاستعداد وغدا استعداد سا من سيغ الصلوات دغ سيغو جن صلاتي فراجي اللفظ فيه كي مراجع اللفظ سكي أخذ sahibul miza rahmatar rabbani mai idan abuja ya yi riko mai miza rahmatar rabbani ma'ata madahu abinda ya riko fi zalika a cikin wannan fi kitabil mazkura a cikin littafin sa wanda ya mata miza kenan shukrullahi shakarallahu sa'iru fi zalika Allah ya gode ma aikinsa cikin wannan wajen zawo hayaran Allah neman sakamako da alkhairi alama a fadahu akan yadda ya bada fa'ida hunalika a cikin wannan littafin wa in kana qadim qalu ko da yake ana cewa inna salatul fati ita salatul fati munasibatun lil muridi tana dacewa ne da halin muridi fi saril muqamati wal manazili akan muqami da manzili wa qad qaddamna al ilmama mun gabatar da dacewa bima ya fi da zalika abin da ke ba da fa'ida kan wannan wa rubbama zai iya yiwa allama da yi sahibul mizab sahibul mizab ya sanar da shi nafsa huwa zalika wannan fi dariqati salisa a cikin tafiya ta uku maqamin ihsani kenan wallahu alam Allah shi ne mafi sani wa bil jumlati a jumla fala ya adilu an hali salat mutum ba zai kauce daga wannan salati bai ila gairi ha zuwa waninta min almuntasibina wanda su nasabtu ila dariqati na zuwa ga dariqan muhazi wannan ba'da ilimi bayan yana sani bi ma fiha da abin da ke cikin salatul fati illa man kana naqisul aqli sai wanda yake da tauyen fahimta gaira muktarin biddini baya muktarisin biddini bai bai tsaya kan kokarin aiki cikin addini wal fadl da falala ba wallahu ilhamuna rushdana Allah ya shirye da mu shiryarsa jami'an baki da bi mannihi wa karamihi amin anan za mu za insha Allah za mu shiga la ilaha illallah in Allah ke mu monde اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر لك والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدر بدار العظيم صلاة تبلغ الأزل والأبد الزمن ومكانا مدروبة في كل عدد بعدد ما فيه الكاهدين سبحان الله ربك رب العزة عما يصفون السلام على المرسلين الفاتحة